عاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله وتعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن وسطة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواشي قلوب الأقداش فريد الداري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديب الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورجى الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ ائذري لنا بهذا المهدر والتهدف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما نتسعين لشدة من أسكن فسلينا هادي والإشرون آه jiya mun tantance abubuwan da muke kai yanzu kuma za mu sake fitar da abubuwan da za mu kai ga a ƙara gane menene a cikin sufanci ko a yadda mutum zai zamo targibi ga neman yaya za ka yi ka zamo daga cikin sufaye. الفصل هذه والعشرون في تعذيرهم عن الاشتغال بالوقائع tsoratar da mutane kar mutum ya shagala da abubuwa abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru duk irin wannan wa rukuna ilaiha da karkata zuwa ga irin wannan waƙa'i'un wata shaufu ila husuliha soyayya zuwa ga saduwa ga wannan wa ilamuhum da neman sanarwa bi annal murida shi muridi allazi lam yara shay'an wanda bai ga wani abu ba wala yura fil waqiati baya ganin wani abu cikin waqiya laysa bi aqalli martabatin ba ƙaramin matsayi ne da shi ba, min mara a wayara daga abin da ya gani ko ake gani masa bal abin da ya fi al'afdalu. Faƙulu Malam ya ce, Wabillahi Taufik, ga madakatar ya tabbata ga Allah wala hadi bi mannihi ila sawa'i dariqi Allah shine mai shirarwa da kyauta irin tasa Allah ka mana ila sawa'i dariqi zuwa daga daidaituwan hanya ka daidaita mu cikin siratul mustaqim yace ilam dan wana ka sani anna hazal fasla wannan fasali kalfar'i min allazi qablahu kaman wani yanki ne na daga cikin babin da ya wuce bayan nan wa ma garduna amma manufanmu fi itiyani bihi dan mu zo da wannan babin dafa lawahamul juhali saboda a tunkuɗe ɗimo wannan na jahilai wal na min ɗalabati da mutumin da bai kai ba ya fito a siffan malami bittan sisi saboda nassi ya ƙaryata duk abin da ake nufi abin da kake gani ba dalili to ga dalilin eh abin da kake gani ba dalili ga dalilin saboda in mutum ya zamo ma'ana ƙaramin sani uku ne wayin kunta la tadari fa innaka la tadari kawai eh wayin kunta la tadari fa innaka la tadri idan kai baka sani ba to baka sani bane matsayin ilimin ya tsaya maka matsayin ka ne baka sani ba amma ba wai dan babu ilimin ba ala adamil afdaliyya akan cewa babu fifitayya mar'a wanda ka gani aw yura ko aka gana ma mimman lam yara wala yara daga wanda ya gani wanda ba a gano masa ba wa ilamu da sanar da shi anna man lam yara wala yura afdalu wanda ya gani ba a gani masa ba afdalu shi ya fili salamatihi daga kubutansa min al mufsidati da'wa daga barna cikin da'awa allati ya mutu sahibuwa wanda rashin sanin ko baka gani baka gani ba ka ce ka kutsa cikin ba da abubuwan da za ka dinga magana har mutum ya mutu a cikin wannan halin illan ya tub kafiran ya mutu kafiri ma a wannan dan za ka ta kare ta nasi ba ka sani ba. Allah ya kiyaye. Wa mina rukuni ila mar'a yana daga cikin rukuni zuwa ga wanda ya gani wa mina lukufi yana daga cikin wa mina rukuni yana daga cikin rukuni ila mar'a ga wanda ra'a ya gani wa min al yana da kuma cikin tsayuwa inda hu a wajensa alqadiu bihi wanda yanke da shi fi tahsilil maqsudi bizati cikin yiwon abu na abun nufi bizati da zati قال إمام القشيري Ashau Qasim al-Qushayri ya faɗa cikin risalansa wa iza lazimal muridu idan muridi ya lizimci istidamatu zikiri ya dawwama akan zikiri waltizamul halwati ya lizimci halwa fa in wajada fi halwati ma lam yajid qalbuhu idan ya samu a cikin halwansa abin da babu a cikin zuciyarsa in mafin naumi wa in mafil ya ƙazaci to ɗayan biyu ne ko a bacci ne ko kuma a ya ƙaza au bayyana ya ƙazace wa naumi ko ya ga abin tsakanin bacci da rashin bacci min hidabin na daga zance ya wanda yake ji au ma'anan ko wani ma'ana yushahidu da yake gani bima ya kunu na ƙasan al'adati, wanda abin yake zama tawaya ne ga al'ada, bagi ya kamata, Allah ya shagila bizalika albatta, kar mutum ya shagala da wannan duka wala ya ilaihi kuma kar ya zauna a kansa. Wala bagi bai kamata ba, an yanta zura حصول الأمثال ذلك فاروان أمثال مثال ونن فإن هذه ونن كلها شواجل عن الحج دكا سا zai shagalantar da mutum ne gabarin inda ake neman isa shine wajen Allah. Wala budda fi hazi hawali ba makawa cikin wannan halaye min was man wai yaran nan ba za ku iya koran su bane? Ina san wajen kuna da sai ku je kama an shafa su ku je ku dawo su ci gaba da abin da su yi? Manu wasafa zalikar shehi ga wanda ya wasafa wannan ga shehinsa hata ya shiru kalabu farigan an zalika, har ya zamo zuciyarsa ta wofanta gabarin haka, wajibu ala shehi ya wajaba ga shehi mutum an yi faza alaihi sirrahu, ka kiyaye masa sirrinsa waya ka cin ka ɓoye alagairihi amuryo, ka ɓoye waninsa al'amarinsa, wali ya zalika fi ainihi, kar ka dinga nuna buwayensa a gaban idon makiyansa, fa yin zalika wannan kullahu dukkansa itibaratun gwadi ne. Wal masakinatun kuma mazauni ne ilaha makarun wanda ake samun makirci a ciki wanda yake ƙulla wani fitina. Fale hazirul muridu, kar ka dinga zuwa kana faɗa wa muridi wani wanda ba shi da alaƙa da shehinka ka dinga faɗa masa irin matsayinsa sai dai in a cikin kai ke ka gane da shi amma ba haka ba ka je ka shiru saboda zai ja masa zagi ko ja masa iyayya wanda kuma ba shi ne ya yi creating ɗin fitinan ba a kai wanda kake fada ma mutumin kai kake halakar da shi wanda bai kamata ba falyahazarul murid min zalika muridi ya kiyaye haka wa min mulahazatiha yana daga cikin mulahaza wanda ya jala himmatahu ya zamo himmarsa ta zamo ta yi nisa fauka zalika ta fi ƙarfin wannan ba hira ba a ilal amam yadda za ka shiga cikin ka riski abin da ake nema wa ƙala zainul abidin al-hawafi zainul abidin al-hawafi ya fada fil wasaya al-qudusiyya cikin wasiya littafin da ke kiransa wasayil qudusiyya wadarar ladhi yahsulu lisaliki cuta wanda take samun mutumin da yake saliki fi izhar lwaqiati ka dinga fito da abin da ya wuce kana fada wa ligayar shehi ga, ga mutumin da ba shehinka ba asar min ayyusa ya fiye fiye da abin da ake kirgawa mallam ya awi da nafsa duk wanda bai tattalin nafsu ba ala kitimanil waqiati akan boye abubuwan da ake gani kaman karama la ya kadaru ala kitimanil karamati waqiya to ba zai iya boye karama ba komai zai iya fitowa da shi fili fa iza tasadda li izhari idan ya kai ga bayyana adahu ila adahu ila luqufi zai kira shi zuwa ga tsayawa wal iktisari da takaitawa wadam bulugi mutum ba zai kai ila zarwatul ma'arifil auliya al-kibari ba zai kai irin matsayin wali masu girma ba zai zamo daga cikin ƙanana saboda bai iya rike sirrin da ake so ya rike ba kala ba'du badan waliyai sun ce sudurul ahrari ƙuburul asarari wato kirazan bayi kirazan bayi sudurul asrari sudurul ahrari ƙuburul asrari kirajen ‘ya'ya wato makami ne na ƙabari ne Shaura yana cewa alari da shiri hali yaran nasu ma'ara, ta gani? Yara ma'ara, walakin su durul arifi na ƙuburu. Haka ne, alali ta shiri hali yaran nasu ma'ara, cikin mutane ko suna ganin abin da nake gani? Walakin su durul arifi na ƙuburu. Sai dai da yake kirajen baya ‘ya'ya kabari ne na binne sirri, e, abubuwan da za ka gan shi makashafa, amma za ka ja kai shuru, ba za ka yi ta saurin nasharawa ba. Walagara a Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallama, wahidan mina sufiya, wani sufiya ga manzala, fi waƙi cikin waƙiyarsa au manami ko baccinsa wasu alahu sai tambaye manzala ana tasawufi me ma'anin tasawuf bayan an kana inda hu anwa amina ta'arifati bayan shi wannan sufin yana da nau'i nau'i na tarifin sufaye allati qala sufiya wanda sufayen suka faɗa da kansu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa at-tasawufu abinda ake kira tasawuf tarku da'awa karka dinga da'awa abinda baka san shi baka ce ka sani wa kitmanil ma'ani ka dinga boye ma'ani na abinda kake kai wayu shehin yasar waqiatin kowane shehi ne wanda yake bayyana waƙiya na muridihi daga muridansa mimma la ya ta'allaqu bit ta'dibi in dai abun bai race da ladabi ba wa tarbiyata tarbiya fa huwa sa'in fi hijabi muridi domin ya zamo yana shigar da muridinsa ne wajen bi ijabin a dinga san da shi abubuwan alhajabi kawai ba haka kuma ake nufi ba wal aula abin da yafi bi halin muridi ga halin muridi na fai mara ahu fil waqi'ati duk abin da ka gani in ka ce jiya na ga kaza na ga kaza ce ba komai eh ka kore ka kore kar ya damu da yawan gane gane na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza duk ka kore sai ka nuna musu wannan ba komi ba to shi ne amma in ka ɗora shi a kan keken ɗera to sai ya gagare ka ko ya lalace to abin da ake tsoro a tattali mutum ya kai yadda zai kai. Fainal waƙi'ati, domin waƙi'a a saraha mafiya yawa khayalat, khayal ne, khayal ne, kamar sirri ne, turba bi hal a ɗafa da ana tarbiyyan yaran da ke cikin ɗariƙa ne da shi, kaga yau ka ga manzo Allah gobe ka ga manzo Allah jibi ka ga manzo Allah gata ka ga manzo Allah duk wayannan ganin ana janka ne ana janka ne ana janka ne ana janka ne idan ka tafi yadda ake so za ka daina ganin sai dai a gani a baka labari ba ka gani ba yana da wahala kuma to abin da za ka runguma wajen ganinka to ganin zai zo ma ne yanayin na martaba kuma e, wakila in aka zo nesa za ka gani sau daya a daɗe ka kalla har za a ga kuma wani lokaci manzala shi ne kai da kake ganin sa kullum kullum nan to ana janka ne idan ka gan shi ka gan shi ka gan shi ka gan shi to wataran kuma kai ne za a gani a sifan annabi abin da ake son aikin kai kasance kenan eh aikin kai kasance shi yasa in aka ganka kana tare da manzala kana har dai ka kai ana ganin ka akan ka ɗabi'antu da ɗabi'ar manzan Allah ka zamo ka shiga cikin fada wannan shi ne yake bukata walaisa man lam yara shay'an ba wai dan mutum bai ga wani abu ba wala yura fil waqi'atihi bai ga wani abu cikin waqi'ansa dai aqalla martabati min mar'a shine mafi karanci dan ba kai ba ka ganin manzo Allah amma farkin ka wani yana ganin manzo Allah kar kai zamanin wai kar a ce a ai wanda yake wa ganin annabin yafi yafi ka wani tara shi ake tukuna ya mar bugu daya a nuna mar watakila ya ganshi ma a fili fa yana ba'afa al yaqini masu raunin yaqini izara aw yaqawi yaqinahum idan ba sa gani to in suna gani to ƙarfin yaƙinin yana ƙaruwa ai abu ɗaya ne kusan haka kamar mutumin da yake da kuɗi ne wani in ba shi da kuɗi ba shi da yaƙini ba ba imaninsa ba zai yi ba wani kuma rashin abu ne imaninsa yake ƙarfi rashin kuɗi a hannunsa shine zaman lafiya domin yana samun kuɗin to zai shiga gararin da zai halaka eh kowa akwai irinsa wa malakawil kamili amma mai ƙarfi cikakke fa haza la yaltafitu ilaiha baya waiwaya zuwa ga ya gani fa innahu shi yalam anna daral akhirata ya san gidan lahira alama bainan lahi subhanahu wa bainar rasuli abinda ke wato duk abin da aka tara masa ya daina ganin komai kawai ya tunkari Allah to wannan ya fi fahiya kama wasifa kamar yadda aka siffanta min aljannati daga aljanna wani imiha da nimanta wannaru da wuta waje himiha da abin da ke ciki wa min alhisabi libabin da an yi hisabi wa wasu وعدمه لبعض وسكن بمصبع ووزن الأعمال وسأن يمسوا أزبا أون أيكنسوا وسائر الحوالي da sauran halaye wal ahawali da na tsoratarwa. Fallau lam tukushaf tilkal umur da ba yayi wannan al'amarin ba, fasatara yawmal basi wannan shuru da za ka gani ranar tashin kiyama ranar hura ƙaho da tashin kiyama walau in ka shafa da kuma za a yaye da khilafin ma wasifa saɓanin abin da aka siffanta bi taswili shaitan na daga saula na shaitan fa ya zama hidu zalika za a shafe wannan binurin imani da hasken imani fayi fa'ida fi kashfiya to me fa'ida a nuna maka abin da an nuna kuma an rasa da shi waye darari me kuma cutarwa fiye da mai kashfiya in ba nuna maka ba eh an nuna maka abu kuma an shafe abin an sake nuna maka an shafe a bari kawai a habi ma'anansa kenan liman arada uruji ga wanda yake neman hauhawa ilal ma'ariji zuwa ga mahawa mahawan al'irfani sanin Allah wal wusulu da saduwa ila mashahadatul jamalil malikil mannani zuwa ga mashada wato ganin jamalan almaliku almannan wa ma umuru hazi dara amma lamarin wannan rayi wannan gida fa kashful ahwalin nas yana daga cikin kashifin halin mutane mimma shigulu sirrin saliki yana shagalantar da sirrin asaliki mai shiga bil hawadisi wal awaridi wato hadisi abubuwa fararru da aridi abubuwan da ke bijirantarwa ko mataka na multafitul hadiri duk lokacin da mai hadiri yana waiwaye ilal hadisi yana duba abin da ya faru fa anna yasta'iddu to ta yaya zai tanadi lizuhurin nurul qadimi ya samu abin da haske na qadimi yake wa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi gashi kuma Allah bai sanya wa mutum a cikin zuciyarsa an samar an samar zuciya guda biyu a cikin a cikin jikinsa ba kana ya kula sheikh kaman shehi ya fada ta tasallahu sirru ai fariqun baina an ta'rifa ahwalin nas menene farki a tsakanin ka san halayen mutane bi hibarihim iyaka da yadda kai ka zaba wa baina an ta'rifa bi kashfika da tsakanin ka san kashafinka hadisan urfan hadisi ne urfan na urfi na al'ada halin hadisi na lokacin faruwansa ma za hasallaka fi sulukika me zai faru gare ka ko me ya faru gare ka cikin sulukinka fahishin yana fauka to me zai amfana da kai fi haza a wannan cikin ɗariƙil ma'arifatul haƙƙi cikin sanin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wai ƙuluna suna cewa fulano ra al'arasha wane ya ga al'arashi wara jisman sai ganshi jiki ne a azamul ajisami shi ya fi komi girma wa alaha mafi ɗaukaka wa asfaha mafi tsarkaka hadisun ra'a hadisun ka gani fararre ne ga fararre kawai fakana qaddasa sirrahu ya faɗa waja wajaza bi shafaqati alaina Allah ya tsallake bi shafaqati tausasawa gare mu hairal jazai yanfiruna gayata tanfiri ana kore mini ilattifatin mutum ya daina waiwaye min al-mukashafati kauniya dan kar mutum ya dinga samun mukashafa na kauni wal karamatul ayyaniya dan kar mutum ya dinga samun karama na idanuwa Ukuna, iza salalli wahidin minna shay'un, idan ɗaya daga cikinmu ya samu min alhawariki, wato, hawariƙul adati, in ya samu haka, ya fi haufan min aliltifati, ya kamata mutum ya yi kuka ne idan ya ga karamomi irin wannan suna faruwa. Mutum ya kamata ya yi kuka min al-iltifat al-mukawin daga waiwaye na ta- na na kaunu al-madfunu wanda aka aka rufe shi fi nafsi a cikin zuciya min gari dalail qalbi alayhi ba bar mutane sun kalli irin wannan abubuwan ba fa kana qaddasa sirrahu shehu ya faɗa yusalina yana man tasliya ka gani yusalina yana man tasliya yana haƙurƙurtar da mu waya ƙulu yana cewa mata buluna kar ya zamo damuwanku iza lam takunu multafitina in kuka zamo ba masu waiwaye ba la yadurkum ba abin da zai cutar da ku eh kar ku damu wal maqsudu abin da muke nufi min hadha tawili tsawaita wannan magana anna salikal muhib shi saliki masoyi azakiru mai ambatan Allah almushtaqu mai neman gamuwa la yaltafitu baya waiwaye illa ila al-ikhlasi sai dai mutum yayi waiwaye zuwa ga ikhlasi min awalim at-taqayyid daga alam na taqayyid wan namari ila awalim al-itlaqi zuwa ga alam na itlaqi ليستعدوا ليستعدوا لحزب الكريم saboda mutum ya azibta ga hizbul karimil khallaki ga hizba jama'a ko runduna alkarimul khallaq shine mai girma na ubangiji mahalici wasu ala صاحب الإبريز شيخه صاحب الإبريز ابن مبارك يتم شيخ سعد الدباجي رضي الله تعالى عنه عنهما الله يددس أما يذكر سقراط أبن سقراط yake faɗa malamin falsafa ne wa bakrat da abin da bakrat wa Platon da Platon wa jala Yunus da jal Yunus wa gairihim da wasunsu min al-hukamai daga cikin malaman hikima wal falasafatul kuffar da falsafofi wanda suke kafirai fil alamil ului yana suke magana akan alamul ului ya suke mislu kalamin fin nujum kamar yadda suke magana akan taurari wa sayriha da yadda taurari suke tafiya wa mawabi'ul aflakiha da mawdu'in falakin wa qawlihim da fadin su innal qamara wata qamar fi falakil awwali yana falakin farko ne shi qamar shine jiya tauraruwan jiya shine kamar domin akwai zuhal mushtari muriha shamas zaharatu utaridu kamar to suna faran haka innal kamara shi kamar fi falakil awwali yana cikin falakin farko ne kaga sai ya tsallake wa udarida shi kuma udaridu fisani yana na biyu ne, wazzaharatu kaga sai zama yana dawa da ba, kaga kamar sai zama udaridu, sai zama zaharatu, sai zama shamas. An gane? Ya, sai zama muriha, sai zama mushtari, sai zama zuhal, sai dawo. yana komawa da ba. Haka, maimakon za ka fara lissafin daga zuhal ranar Asabar, to in ya zamo zuhal ranar asabar sai sai me ranar me zai zamo ranar lahadi to shi kuma ranar lahadi shamas ne sai zamo ranar monday kamar ne ka gani sai zamo amma can sai fara da kamar sai dawo udaridu sai dawo zaharatu sai dawo shamas sai dawo mushtari sai dawo muriha sai dawo zuhal kuma lissafin yadda yake tafiya shine can Allah yake magana fala usimu wasu bai za a asa asa wala usimu fala usimu bil khunnasi al jawari khunnas to khunnas sune taurare wanda suke boyayyu ba a ido ake ganin su ba amma sunayen su kenan waina sai ya ce me za su ce akan wannan sai ce wa shamas fi raja wal muriha fil khamisa wal mushtari fi sadisa wa zuhal fi sabi'a zuhal ita ce ta bakwai ila jari zalika zuwa wani wannan mimma yi hakumuna bihi wanda suke hukunci da shi fil ƙaranaci cikin ƙarina wa muru tadil falaki da al'amara na daidaiton falaki min aina lahum zalika ta ina suka samu wannan ma annahu gaibun mahada tare da kuma wannan abun gaibi ne tsantsa ba wanda ya san haka sai Allah to ya suka yi suka sani sai aka tambaye shi Abdulaziz Dabbagi Shehi sai ce iz laysa mimma yadraku bil khawas haka ne abu ne ba riskansa bil khawas wala bi adillatin nazari ko da dalili na nazaru wahum la yastaniduna fi dhalika su kuma basu ce basu kafa dalili sun ce wahayi min Allah wahayi ne Allah ya musu ba libadi libadi an yayi irin yanda Allah yi wa wasu daga cikin annabawa basu faɗa haka ba amma kuma gashi sun faɗa kuma gashi abin haka ne to ya abin yake kun ba wanda inda annabawa ne rikicin abu na ke magana gashi sun faɗa ilimi ne kuma haka ne to amma su annabawa ne ba annabawa ba ne su kuma ma wasu daga ciki ba sa ma sallah amma kuma gashi sun faɗa kuma abin an gwada shi a duniya mizanin abin hakan ne ya abin yake an fahimta to irin wannan sai ce wa mayuka min zalika da abin da aka kawo hikaya daga irin wannan an sai na idris daga sayyidina Idris ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam yafi at-tafasila ma zakaru yana wadatar da warware abin da haka ambata ma annan nisbata tare da wannan nisba ila sayyidina Idrisu an nasabta shi zuwa ga sayyidina Idrisu bawdatun musafatiha abin ya yi nisa wajen siffa, watawaturu fi ɗariƙe ha, abin da aka faɗa ya zo ta ɓangaren tawaturi cikin hanyarta, muntafin bid darurati, an kore shi bid darurati darura wa habrul ahadi da labarin mutum ɗai, fiya ciki la ya ji da sha'an ba abin da aka samu. hazal muhbir wanda yake bada wannan labari in kana min al falasifa yana daga cikin falsafa ne mutanen falasifa ne hum al kafar su kuma mutane ne kafirai wa habrul wahidi habrul wahid la yaqbal ba karaba illa min al adli sai in ya zo cikin babul adala wa in kana min gairihim ko da a wasunsu yake fahazal gairu la ya'lam kufru amma wannan gairun ba wanda ya san kafircinsa wa imani ba kuma wanda ya san imaninsa faqala shaykhu sai shehin yace inna allaha khalaqa al-haqqa ubangiji ya halici haka ne inna allaha khalaqa al-haqqa inna allaha khalaqal haqa wan nura ubangiji ya halici gaskiya ya halici haske wa halaqa lahu ahlan kuma aka halici wanda za su yi gaskiyan aka halici wanda kuma suke da hasken wa halaqa zulma zilama ya halici duhu wal batila ya halici kuma banna wa halaqa lahu ahlan ya halicci kuma wanda za su maye musu fa'adu zalami su masu zulmu yutahu lahum fi zilali ana ana fahimta ana fahimtar da su waɗansu abubuwa a cikin zulmu haka ne ko wa ma'rifati kuma su san abun wa jami'a ma talaka bihi kuma su san abin da ya rataye da shi kaga azulmu kufuru annuru imanun haka ba mu ce imanun wa kufurun shine abubuwan duk da ba a san shi ba wanda yake tafiya a zulmani yana taka dukkan matakin da yake nurani duk wani abu da ke zulmani kujeran yana kaiwa ila gayatin wannan ila rabbikal muntaha ko ina ne ya gayan da yake kaiwa shi yake kaiwa kuma duk irin kujeran da yake cikin wannan gidan shi ke cikin wancan gidan saboda haka in sun san irin wannan wadaisa ajibin ba ba komai bane ah yanzu misali alifin bawun ta'un jimun ha'un ha'un in ka harafi nawa ne a cikin 20 da nawa abcd harafi nawa ne me bambanci wannan zulmani wannan nurani wayannan harafan da ake juya su sunan zulmani duniya ne kawai wannan kuma alifin ba'un shi kuma nurani shi ne abin in za a ɗauko wani shi ma ya kawo wannan hasken alifun shi ne a ba'un shi ne b haka ne in ka auna shi ga baki ɗaya zuwa z ɗin abin can ɗin duk shi ma iri da iri yawan harafinsa yawan ashe duk yawan abin da wannan aka ga wancan step ɗin to shi ne mai wannan step ɗin ma haka abubuwan suke saboda haka kowane abu yana tafiya ne a kujeransa kowane abu to haka abun yake to bambanci a ce wannan nurani wancan zulmani idan ka haɗa su ga baki ɗaya ka ci rabo ka fahimci idan kuma ka tsaya ɗaya ka san nurani kenan shi ibadarsa na bin Allah ne wancan kuma ibadarsa na duniya ne a duniya aka sashi Allah ke yi. wa ahlul haqqi su kuma mutanen gaskiya yubtawlum fil haqqi za buɗa musu cikin sanin Allah wa ma'rifati da sanin sa waje mi ma ya ta'allaqu bi da duk abin da ya rataye da shi wal haqu shi al haqu huwa al iman shine abin da muke fada billahi wal iqraru kuma kai furuci bi rububiyyati da Allah shine yayi ka wa tasdiqu da gaskatawa bi annahu yakhluqu ma yasha'u zai Allah yana halittan abin da ya so wa yakhtar kuma ya zaba yadda ya so ma al-imanu kuma hada da imani bil anbiya'i da annabawa wal mala'ikati da mala'iku waje ne ma ya ta'allaka biyar dawo da duk abin da ya rataya biyar dawo subhanahu wata'ala wazilamu shi kuma duhu huwal kufur kaga wancan huwal imanu ko wa kullu qadin anillahi duk wani abin da zai yanke mutum wajen Allah wa minhu daga ciki a duniya duniya tana daga cikin yankakkiya tana yanke mutum ga barin Allah eh duniya kaga zulumun ce an gane eh wal umurul faniyati da al'amara ƙararru wal hawadisu da al'amara wanda suka faffaru allati takunu fiya wanda yake cikin duniya na'am haka ne allati takunu fiya wakafaka dalilan ya ishe ka ka san dalili ala zalika akan wannan lanan nabiyya sallallahu alaihi wasallama laha domin mazala ya tsinewa duniya har shi ya kulu gunda yake cewa a duniya mal'unatan mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ce wanda yake ciki ma tsinanne ne illa zikirallahi wa ma walahu sai ambatan Allah sai wanda ya jibinci ambatan Allah wanal haqa shi kuma Allah nurun haske ne min anwarin lahi ko ce annal haqa gaskiya nurun shi kuma haske ne kaga wancan mal'uniya ce wannan kuma haske ne min anwarin lahi daga hasken Allah tuska bihi zawatu ahal haƙi wanda ake shayar da zatotin mutanen Allah Allah ka shayar da mu fatata sha'asha anwarul ma'arifi sai hasken nan na ma'arifa ya bazu fi zawatihim a cikin zatotinsu wa annal badila shi kuma banna zilamun duhu ne tuska bihi zawatu ahlal batili wanda ake shayar da ma'abuta banna fata sawwada uqulahum sai zukatansu yayi baki wato amma absarahum idanuwansu ya makance anil haƙi ba za su ga gaskiya ba wata sun ma'azanuhum sai kunnuwansu su zamo kurame an sima'ihi ba za su ji gaskiya ba balla ya ƙa'ufe ƙolihim ba wani abu ne da ya fada cikin zuciyarsu hankalinsu wala ya hadiru bibalin ba abin da zai zo kan hanyarsu na fahimta wayan illa sun shiga garari kenan wayan malhaq indahum gaskiya a wajensu bi manzilati shay'in yana matsayin wani abu ne kawai fi dayil adami an nade rashi lam yasma bi kadun ba ba shi suke nema ba ba shi suke neman ji ba kuma fa gafalatuhum an alhaqi to nisan su da Allah ka gafalati zawul qul an misl hada kamar masu hankali ne da suka tunkari neman sanin Allah su kuma haka suka ba wa baya wa Allah. Eh, kaga abin tausayi ne. Ashe duk wanda kaga sun kauce ba abin tsinuwa ba ne abin tausayi ne. Eh, Allah ya kiyaye. Dama mu tsine musu muke. Eh, wanda suka kasa gane Allah, kai manyan bayan Allah tausayinsu suke ji. Ku kuma mu irinmu zaginsu muke yi, kuma ga kaya ga kaya, ai bai ba, Allah ke yi. Mu ma kenan dole akwai gyara cikin tsarinmu. Allazi huwa fi ɗaya ladani, wanda suke cikin ɗayu ne na Adamu ala siffati sadiqa a siffan da ya wuce, wale zalika, saboda haka yutawa ala ahal batili ake fatayi wa mutanen da suke cikin banna fil mushahadati hazal alami suke ganin wannan alam sama'ihi wa ardihi sama da ƙasa wannan shine magana masu falsafa suke gane dukkan tafiyan ba wahayi bane eh su ma ba su ce wahayi ba kuma ba wahayi ba ne amma kuma sun gane kamar tana gidan falakin farko wutsari tana cikin falaki na biyu zaharatu tana cikin falaki na uku shamas tana cikin falaki na biyar mushtari yana cikin muriha yana cikin falaki na shida na biyar mushtari yana cikin falaki na shida zuwal tana cikin falaki na bakwai kuma ga su ba malamai ba ne ya suka gane kuma abin ga shi gaibi ne ya suka yi suka gane har suka fada saboda ka ashe dukan ɗaya da wannan bakwai da bakwai ne saman bakwai ƙasan bakwai saboda haka duk an sanar da su a kowane Allah ka ba mu ilimi mai albarka na amfani. Wala shahaduna fihi babu abin da suke gani illa umurul faniyati sai lamari ƙararre almuta'allaqatu bil ajrami wanda yake rataya da jurmu alhadisatu fararu wa hayatiha da kamanninta misal ma yazkurunahu misalin abin da mutum zai ambata fi hakamin nujumi cikin hukuncin taurari misal na jamul falani kama ce tauraruwan wani mawubi'ahu yana yana saman kaza ne fi falaki kaza wayannahu idan shi idza qaranahu najmu kaza idan taurari kaza yi kusa da kaza kana kaza wa kaza to kaza ne zai faru eh eh haka za a iya ganewa za a ce maka wannan taura yare yare nake yi ko ko a cikin ku akwai wanda ya san tauraron to akwai abin da ake kiransa ma'i akwai nari, akwai turabi, akwai hawaye. Juyawarsa kowane guda hudun, akwai hawaye ma'i, akwai ma'in hawaye, akwai turabin haka. Kusanta muƙarana, idan aka haɗa kaza da kaza, to labudda an haɗa wuta da wuta, wannan an sani. Yawwa, ƙasa tana iya ɗaukan wuta, nari yana iya zama da turabi, amma nari ba iya zama da ma'u ruwa, sannan kuma nari abokin tafiyarsa ne hawawu yana fashala shi yana kambama shi irin wannan abin da ake nufi kira. Shi ne a wannan mizanin ko da zulmani ne, in ka auna shi. a wajen aure ake samun damuwa aka ce wannan nari ne wannan nari ne zai zama nari da turari za su iya zama saboda ai wuta yana zama a kan ƙasa ne wajen zamansa ne suna zama tare eh shi kuma turabi daiman shi ɗabi'arsa bacci ne shi a shimfiɗa yake saboda haka kafin ya gane wani abu sai ya yi nisa yana cikin halaka tukunan sai ya farfado sai ya gane irin wannan malaman fannin sun sani abin da nake magana a kai Allah ke yi wa ma kabarin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kabarin manzo Allah wa nurun mustamiddun minhu haske ne wanda ake samun madadi daga gare shi ila qubbatul barzahi zuwa qubba na barzahi hmm? wa zawatil awliya dukkan duniya kaf ana samun madadi ne ne rasulullahi daga manzalan komi daga gabar manzalan eh komi mazala shi ne maraba ko mai mazala ne da shi yake raba eh Allahu al-mu'ni wa rasuluhu al-qasim bai daina rabon ba ma'aikata yake da su yawa yana da ma'aikata wanda suke amma mazalla shine mai raba komi fi kulli hinin ila an yaf'asa Allah qiyamu har Allah ya gama a ta da kiyama manzo Allah shine ke rabon komai wa zawatul awliya ila arifina zatuttuka na awliya al arifin waliyim arifai billahi ta'ala wa arwahul mu'minina da ruhin mu'minai ka'inatun gaba daya bi afniyatul quburi والحفظة والكرام الكاتبين والملائكة الذين يتعاقبون فينا komi da komi da mala'ikun katibai ruhin muminai hafazatul kiram alkatibina masu rubuta kai allazina yata'aqabuna masu zuwa su je su dawo duk takaddun komi suna karɓa ne daga wajen manzala in takaddu suke karɓa komi daga wajen manzala ne wa gairin zalika ba ma wannan ba wani wannan minal asharari yana daga cikin sirori alhaka na ubangiji almusilatu ilallahi ta'ala wanda yake sadar da mutum ga Allah allati wa ba fi ardi wanda Allah ya ajiye a bayan ƙasa kaga nurun nurun min kabari fala yaftaha lahum fi ma'rifatiha ba bude masu wannan sanin wala taqaw fi qulihim abadan ba bukwa cikin kabarin su ko da hankalin su ko da menene wannan na masu ahlul imani lana Allah ta'ala domin Ubangiji, saƙahumun zilam ya shayar da su duhu wa ƙad'ahum an marifati bil kulliyati sun san komai amma a wajen gidan annabi ba san wani abu ba eh ba san wani abu ba amma ulumu an ba su wannan ilimin falsafa amma da sun gane annabi da sun shiga amma duk wani ilimi duniya samai da ƙasai da an ba su amma ilimin sanin annabi an hajjabe su waka zalika la shaɗu alal zilam sha'an ba sa sanin wani abu su min asarar haƙi daga sirrin Allah subhanahu ya tsarkaka allati wa ba fi samai wanda iya sanya a sama wala yashhaduna sha'an ba sa ganin wani abu minal mala'ikaci daga mala'iku, wala yasma'una tasbihahum ba sa jin tasbihinsu, wala shahidun aljannata ba sa ganin aljanna, wala ƙalamun ba sa ganin ƙalamu, wala lauhun ba sa ganin lauhun mahfuz, wala anwarul huruf ka gani, ko hasaken hasaken nan na harafi, alharijati min alƙalami wanda yake fitowa daga alƙalami wa kazalika haka nan la yarifun alhaqa ba san Allah ba subhanahu allazi huwa khaliqahum wanda shi ya halicce su wa bil jumla a dai jumla faqad hajjahum halaka ubangiji ya tsare su an nafsi bai bari sun san shi ba wa an kulli ma yusal ilai da duk wanda zai sadu da shi bai bari ba wa fata alaihim wa fati alaihim an buɗa musu figari zalika wani abun sun sani man yaduruhum abin da zai iya cutar da su wala yanfa'ahum ba zai amfana da su ba wa amma ahlul haqi amma mutanen gaskiya eh faqad hajabu laqa ko wa amma ahlul haqi falahum fatawul awwal amri su suna da fatayif awwalu amri farkon lamari wa fisanil amri da na biyu ma sun san wancan sun san wannan bi jani ma sabaka fatahu daga duk abin da ya rigaya wajen bude shi li ahli zalami ga masu duhu fi hazal alami a wannan alam sama'ihi wa ardihi sammanta da kasanta bai shahidu hada sahibu hada alfatai mai wannan fatai zai ga al'ardi na sab'i zai ga zai ga kasan bakwai wa ma fihinna da abin da ke kasan bakwai bakwai was samawati sab'i zai ga saman bakwai wa ma fihinna da abin da ke ciki wai shahidu af'alul ibadi kuma zai dinga ganin af'alul ibadi aikin bayi fi durarihim fi daurihim cikin duk majujuyansu wa kusurihim da takaituwansu la yara zalika bi basarihi baya gani da idansa wa ina ma yarahu bi basirati yana gani ne da basira allati la yahjibuha siturun wanda babu wani sutura wanda zai hajjabi wala yaradda hajidarun babu kuma abin da zai komar da shi wajen gini wakazalika hakanan yushahidu lumura wannan bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan yushahidu lumura yana ganin al'amara mustaqabilatun wanda yake fuskantowa bi kulli ma ya kau cikin abin da zai iya faruwa fi shahari kaza a wata kaza kaza zai faru shine abin da kuke ji za a yi ruwa kaza za a yi sanyi kaza duk wannan an yarda za a yi za a san shi min babu zilani a babu ilimi ne na duhu musulmi shi kuma zai iya ganewa ya san fannin guda biyu amma wanda ba musulmi ɗaya yake sani an gane abin da ke nufi ɗaya yake sani a babun zilam ne ba babun nuru ba ne domin nuru yana fitowa ne min hadaratul istin dadi sai da wujudi an an fahimci karatun ko kuma ana ji ko karatun ya yi yawa ai duk rikicin yana bayan bambancin zulumu ne wa nuru in ka ɗauke shi daga duk abin da ka ɗauka ana nuna maka tsakanin nu alifin bawon abc shi ne kawai shi ne iya karatun to ya wayan da ba annabawa ba kamar scradle kamar bakradle kaman Jala Yunus, kaman Aristo, kaman Aflaton ba musulmai ba ne ya suka yi suka san abubuwan da yake abin kaman gaibi ne ya suka yi suka sani. Wannan akan shi shi ne ake warwarewa. Duk abin da suke faɗan gaskiya ne, amma a babin hawadisu. an gane shuru nake ji to in karatun ya muku yawa to dole sai na koma baya in kwan saboda in ba haka ba ba zai taso a yadda za ku fahimci karatun ba ya muku yawa ko ana ganewa tun da ya yi yawa dole sai mun koma baya halakun zilami wal batili inna la halakar halka wa nura halittan gaskiya da haske wa halakun zilami wal batila sai an dawo nan dole daga nan ne za a sake dawo in kuma a koma baya da koma bayan karye yawa. To, zan tsaya nan, za mu tashi a nan, wanda Allah ya samu na cikin rayayyu. A sake koro karatun yadda za ku gane ga yanayin yadda abubuwa suke. Idan ka ji wani ya ce za a iska lokaci kaza, karkace makaretan banza, a ba haka ba. In ka ji Allah ya ba wani bai da wani ilimi ce saura awa kaza ya mutu karkace ƙarya ne ba haka abin yake ba ni zanin gurin da aka bashi na ilimin Allah yana iya canzawa Allah yana iya tabbatarwa kuma ana samun saba'in sun tabbata in an ce ba duka suka tabbata ba ana samun 70% ya tabbata to a cikin wannan tafiyar abu ɗaya ne kawai ba bambancin bambancin nuru shi kuma ba a ba su ba ne saboda ga hadaran sai lujudi duk haske ke fita wassalamu alaikum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن مكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا وحيني سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب الفاتحة الله تهمك